إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalu sunna da jama'a wanda ke yangwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata takwas ga wata na rajab hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da uku ga wata na uku shekara dubu biyu da ishirin yau insha Allah za mu yi darasi na ishirin da takwas cikin littafin bulugul mara insha Allah a darasinmu na ƙarshe tambayar da ta biyo baya bayani da muka yi na matsalar tashi dan wani to magana ina maganin matsayin ma a tashi a tare mutum ina ga tun a ranar mun yi magana tare daban kuma tashi a tsaya don girmamawa daban kenan tashi a tsaya don girmamawa daban ba hana ba tashi a je a tarihin mutum wata ta hadisin na sa'ad bin ma'az ai da man ta qumu ila sayyidikum fa anziluni kenan ka na akwai tarewa mutum ya zo a mota ko a wani abin hawa dai a jiya ko ka hanye so a tarewa shi a bashi wuri ya zamana kamar yadda manzana sallallahu alaihi wasallam har lokacin da kusan zai cika shigowar fatima radiyallahu anha wurin shi ya tashi kamar da sa mata tare ta ya bata wuri ta zamana iya mata haka nan ya mata rada dai a cikin abin da ya wakana dai haka cewa ana tare ne ba laihi bane ba a tare mutum a je a zaunar da shi a ba shi wuri ya zauna kuma da maganar rungumar juna almu'anaka ku rungumi juna kai da mutum namiji da namiji ko tsakanin muharramai duka ya halitta amma magana da malamai ke yi maganar rungumar juna ba haka dukkan gamuwa ba irin na musafa ake yin ta runguma ta mu'anaka gama wuya da wuya ana yin shi a lokacin zawa daga bulaguru ka zo daga bulaguru ko jimawa ba a gan ba shi ma bai cikin ladabi duk gamuwa a yi mu'anaka a ya zo a wani ya zo daga bulaguru ko ku an jima ba a gan ba a gan wannan babu laihi ku rungumi juna ku yi mu'anaka wanda ya tabbata a sunna na yin hakan dalilin gamuwa an jima ba haɗu ba ko bulaguro to na ba hana ba na kurungumi juna ko yi mu'anaka kuma nan mune na bai cikin al'adun duka musulunci ya ba da dama hatta da mace misali babakka diyakka uwarka babu lahi kurungumi juna ko yi wani abin juna ba lahi ba ne ba a musulunci wani loka ake kama wani abu ne na kahurai ko turanci ne a mune na buɗe annabi sallallahu salama duka hatta Fatima hatta kashin rayuwar shi ta sai da tashi ya sambance ta a lokacin da iyar shallaha ta mutuwa a nan ne mata wannan ya mata rada na Aisha take mata tambaya bata ga mata ba annabi yana yi da iyan shi iyayi da duka kuma sabbi suna yi da uwayensu da iyansu duk wannan bai cikin duk da ba ce dole ya kai ba amma kada wani ka aibanta shi dan da muna mun samu lokaci wani shugaba cikin shugabannin anan haka ce idan haka za a daga mana ɗiyan shi iya ambalasan ɗiyan shi ta mace kahuri ne ɗiyan shi yake ambalasai shi kan babu laihi sambanta wani a goshi ko a kumci tsakanin ɗa da uba ko uwa da ɗa musulunci ya tabbatar da ana yi muna nan kuma cikin al'adun mu irin mu'amala da yara ko da uwayen irin yanda yake cikin musulunci a sanin abin kuma manzo Allah ya bar duniya haka mu'amala akwai wasa akwai tattaunawa akwai mu'anaka rungumar juna tsakanin uwaye da ɗiya haka da yan uwa da yan uwa duka ba lahi bane sai wannan shi abin duka ce assalamu alaikum malam muna da tambaya menene hukuncin barcin bayan la'asar a sunna kuma wanda ya zo karatun masallaci ba zai yi raka'a biyu ba bayan magariba Allah ƙara masu to shi dai tambaya ta farko cewa hukumcin barci bayan la'asar akwai ruwaya cewa wanda ya barci bayan la'asar wani abu ya same shi kai zoje kowa zoje kan shi to ruwa ba ta da inganci hadisi bai inganta ba wanda yake da magana akwai ruwaya ita kuma ta maganar asuba maganar barcin asuba yana janyo talauci barcin asuba zaka ce asuba asuba barcin asuba tace faqar tana jawo talauci to shi kuma ruwaya ba ta da inganci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai ruwa da ta inganta zuwa hadisi na mawqufi ɗaya cikin sahabbai iya bayanin cewa barci bayan sallar asuba rashin mana wayo ne barci mana wauta ce barcin rana shine ga mai hankali wannan sahabi da maganar ya ce dan me wauta rashin dabara dan lokaci ne mai gara basa na afkar da samun lada amma wai lafazin haramta shi ko cewa ya kasa da shi bai inganta ba daga manzon da Allah ya yi ku na aibanta ko yin barci bayan asuba iya jawo talauci bai tabbatar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba illa lokacin da mai riba na mutum da zai iya da akwai wannan gaskiya ba da su babbai wannan akwai matsala haka dai shi dai yi lokacin mai riba a ribace shi amma babu nasi sahihi wanda ya haramta shi haramu ne ko cewa da za a yi talauci hadisin bai inganta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma barcin rana ce wannan mai wayo ne dan barcin rana sunna ce barcin rana dan annabi sallallahu ya ce wa aqilu fa nashtan laqil annabi ta ku yi barcin rana shedan bai barcin rana kenan barci ne siyas ita da barci ko siyas barci ne shi mai riba mai kyau kuma ne da ayi shi don ku saba mashi dan shi dan bai mai rana barci ne mai riba mai wani kada ta cike ta sai maganar riban gaba masala ma ta cewa batun ba zai ba raka'a biyu bayan magariba bayan wanda ya zo makaranta akwai masala da ake bayani ina ga ciki so kawo ina ga babu wani sabani dan ka zo masallaci bayan magariba ce baka sallah babu magana illa yana maganar wanda ya kare sallar magariba raka'a biyu da ake yi bayan magariba ita ce ke da magana cikin magabata ya zakurwa cikin sunan abi dawo cikin sunan nisa'i haka cikin sunan ibn maja ko shirka tana ba da bayanin wannan sallah ta ratiba da ake yi bayan magariba a gida ake yin ta misali lafazin na abu dawud na cewa manzana ya ga wasu sahabbai suna salla bayan magariba sai ki ce inna hadhihi salata salatul buyut wannan salla salla gida ce wannan salla gida ce wata ruwa ka cewa sallu hatayn rakatain fi buyutukum ku yi wannan salloli raka abin ma magariba a gidajen ku wannan shi sa kenan cewa yin ta asalin a gida aka shar'anta ta kuma zala yama wasu inkari da suke yi a masallaci ci wannan sallar gida ci iyawa ita ce ka so kawo na ba wannan ana magana bayan magariba an kare magariba akwai nafila rati ba da ake yi raka'a biyu sannan da ce sallar gida ce wannan shi ne kalama kan magana kullum sai dai na ga mutum ci gaba karatu insha Allah sai mene to ko na ga mun ka huri gama ka huri zan ga wani abu na soyayya runguma iya ka soyayya sa soyayya alama ta soyayya shine alama gaskiya ana alama ta soyayya na ga ka huri ma kun ga yasa haka wani runguma na na shi gaskiya ne su madogara ba abu gaskiya sai za mu tashi dan ba kowa bai tambayar da yake yi wanda wani mun magana ne akan shar'anta halittin rungumar juna an an zo daga bulaguro wannan ce abu ne iya gwada soyayya ta zuciya shi kuma he ka magana in ka wuri ne ba shi ne ce to ina kai ina ka wuri hawa ta soyayya kai da ka wuri an har an ba mu damar shar'anta mu'amala mu da su ma maganar soyayya babu da ka wuri an hana mu soyayya da su ta ta kuma hudu na sara awliya babu mu da su babu kenan magana ka wuri daban kuma magana ta dan uwa wannan gudanar soyayya ne da san juna an jima ba gan ba shine aka halatta ta sai za mu tashi muna cikin magana ta ina ga wannan ko sufa sallah ne ko muna cikin babin sufa sallah ne yanzu muna kan maganar karatu a cikin sallah ita za mu cikin maganar karatu a cikin sallah mene na fatiha da magana in ga wanda bai iya ba yin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim mun yi wannan shine karshen karatun mu na darasi na 27 kina yanzu darasin mu na 28 za mu tashi hadisi na yace wa ana abi qatada radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam يسلي بنا فيقرأ في الزور والعسل في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب متفق عليه وأن رواية أبو قتادة رضي الله عنه إيا بعد لبار شوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا كان أبن مدانا يكي مسلم ita manzana sallah ya kasance yana mana sallah fa ya ƙara fi zuhur wal asar iya karanta mana a sallar a zuhur da al'asar fi raka'atain al'ulayain a raka'a bi ta farkon a zuhur da al'asar yana karanta fatihatul kitab kina alhamdu rabbil alamin wa suratai da sura biyu kenan kowata raka'a fatiha da sura ويسمعنا الآية أحيانا iya jiyar da mu aya wani zamani wani lokaci kai ba kullum ba yakan jiyar da su a sallar azhur ko al'asar ya bayyana wata karatu cikin karatun shi ya bayyanar da wata aya wannan ne yasa kamar da kamar nauyi cikin malamai nauyi a cikin su masu ganin cewa kenan akan nan kenan bayyanawa wajen asarta me ya kawo sujada kabil ko ba'adi tunda nan ba wani abu ne ba akan kuskure annabi yana yi wata ran tunda abin da yi yau da kullun wurin bayyanawa a bayyana wurin asircewa asirce wata ran dan da aka ce aya akwai wata aya da ta kai wata sura ta yi mata sura da ke bana kasa kasa kaka je ma can nan tana kaka je can ma kai can wannan zata da yantu midai a zo ma nan kusa sutul muzammil su aya ta karshe ka gani ko kaga wannan iya karantar da kai kina ka ce aya a adal talaq ba haɗu da doguwa ko gajara ba to ce tunda iya bayanar da aya kuma ba wani kan kuskure ba iya yi wani lokaci sai ma wani da kenan ba wata madogara da za a dogara kanta a ce wanda ya bayyana wurin asar cewa ba su ko su wurin bayyana wa ce ga su da kalu ko ba di balle ma ba da gangan ba mantuwa wannan shine madogaran masu ganin ba kabil ko ba adi dan wurin bayyanawa na asirce ko asirce na dan bayyana wannan sune da madogaran magana kan shi wallahi wala mafiqi malikiya ne suke kawo wanda ya bayyana wurin asircewa zai ba adi wanda asirce wurin bayyanawa zai kabili haka suke cewa to madogaran ce suke cewa za a neme ta wallahi wala yanzu dai nan ya karanta da mu a raka'a biyu ana karanta fatiha da sura kuma annabi iya jiyar da su aya a wani lokaci wa yutawilu raka'atal ula kuma yana tsawaita raka'a ta farko kenan akan ta biyu wa yaqra fil ukhrayn bi fatihatil kitab iya karanta fatihatil kitab a raka'a biyu ta karshe wannan hadisi na bukata da abinda annabi ya yi yau da kullum kusan haka yake yau da kullum karanta sura biyu sura a kowace raka ta harko fatiya a raka karshe a raka biyu karshe fatiya kadai yau ya kawo maka wannan hadisi kuma zai kawo maka wani na ya ce wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام تنزيل السجدة سورة السجدة wannan abin da yake karantawa yace wa fil ukhrayn qadar nisf min zalik wa fil ulayn min al asr ala qadar al ukhrayn min al zuhr wal ukhrayn ala nisf min zalik rawahu muslim a wannan ruwa ta abu sa'id khudri radiyallahu anhu iya cewa kunna nahruz harz anan al harz na manan muna kaddarawa matsamana mukaddara mimi ziran misali mu lissawa gwargwadon tsawon karatun da yake yi kenan ba bayyana bai suka ji a sun kaddara ne an yi tsaya an yi hasashe sun hasashen alama kwatamcin wannan sura ce eh kaga nan yawon kenan ba kullum muke ba kanan sai ma suka hasashe mun kaddara tsayar manzo Allah sallah azhur da al'asar muka kaddara ta sai ce fahazar na ƙiyamar fi rakatun ulaini sai muka kaddara ko lissafa tsayuwar shi a raka'a biyu ta horko ta azur kwatamcin suta suta sajada me ayi talatin suta sajada ce misalin abin da yake karantawa a nan dan ce maka rakatun ulaini ba wai a raka'a biyu a kowace raka'a kamar da wannan mamsan an haka cikin sallallahu alaihi wasallam kaka doka wai duka raka'a biyu ne a kowace raka'a ya karanta kwatancin wannan sura ta sajada wannan abin da yake kuma nan bayan an san dama bayan lisanin da bayan fatiha za mu bayyana gaba kiran bayan fatiha iya karanta kusan wannan sura a raka'a biyu ta farkon az-zuhr dan ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi zai zai tada sallah ta az-zuhr a tada iqama kamar da Abu Qatada wancan da sama ya kawo tarwa bayanin shi ruwata ibn khuzaima za a tara sallar azhur yace mun ji an tara iqama bayan tara iqama yace za mu tsaye mu zai tashi je biya bukata bayan gari ko zuwa bakai ya je biya bukata ya kare zo ya arwalla ya samu zan sallar salama yana raka ta hurku yanda ke tsawaita raka a hurku a je a biya bukata a zo a yi arwalla a kamar ka a hurku yanda ke tsawaita azhur azur azur ce ke maka ba ba azur ce ke tsawaitawa haka wannan muna magana a nan abinda yake karantawa a azur raka'a biyu ta farkon azur cikin bayan da muke raka'a biyu ta farkon azur ba mu kai la'asar ba yana karanta kwatantin sota sajada a dukkan raka'a wa fil ukhrayni adadatu min zalika a raka'a biyu ta karshen azur iya karanta biyan mana rabin wannan sura ta asajada a kota raka na shine hujjar malamai cewa kenan bayan fatiha ana iya ƙara wani abu a raka a biyu ta ƙarshe shi ne kamar shi ta ko da a fiƙin malikiya za su ce manzara sokin rakatun a shirin sani wuce falashe alai wanda ya ƙara sura a raka'a biyu ta ƙarshe a zuwar ko la'asar ko isha hace ba komi a kan shi ko a fiƙin maliki haka yake saboda sun san akwai magana tabbatatta suna ta tabbata manzo Allah wani lokaci yakan ƙara bayan fatiha a raka'a biyu ta ƙarshe yakan ƙara wasu ababe kamar misali anan kaga bayan a raka'a farko ta azhur iya ko ta raka iya karanta su ta sajada misali ya ka ce a raka'o'in biyu na karshen ta iya karanta rabin haka ka kenan Allah an kanka ko ce aka nufin aya goma sha biyar kenan duku sai ya kan talatin a saurko kenan zai kasance sha biyar a raka'a biyu ta karshe ko ta raka'a nan kenan ya ƙara wani karatu a bayan fatiha a raka'a biyu ta karshen azuwa sai ce yayi wa fil ulayaini min al-asr kaji a raka'a biyu ta harkon la'asar alaƙadar ukurayen min zuwa kan ya ƙara karanta da kai an ƙara wani abu a sallah a zuwa a raka'a biyu ta ƙarshe sai ta ita kuma raka'a biyu harkon ta la'asar alaƙadar ukurayen a kwatamcin raka'a biyu ta ƙarshen a zuwa gane ko kenan ita azuhur tabbas ya ƙara wasu ayoyi bayan fatiha rabin abin da ya karanta a azuhur amma da ya zo la'asar ta kuma la'asar farkon raka'a ta biyu ta farko ya karanta gwalgwadon abin da ya karanta a raka'a biyun karshen azuhur bayan gana ko? eh a sajada su ta sajada a sajada dama aka ce kenan ita ce kowace raka'a ta azuhur iyakarta misali su ta sajada a sallar azuhur amma al'asar aka karanta rabin wannan kenan ai aisha bar kenan aisha bar kenan rabin ta kenan rabin sajada a sallar farkon al'asar kuma su ne a karanta a ƙarshen biyu da na zuwa kenan la'asar karatunta rabin karatun abin da ya karanta rabin abin da ya karanta a zuwa da kuna ta kace ke ce wal ukhrayni ala nisfin min zalik su kuma raka'o'i biyu na ƙarshen la'asar su kuma rabin harkonsu rabin harkonsu kaga a nan ba kenan akwai wani ƙari a raka'a biyu ta la'asar don rabin azuhur aya sha biyar ce kuma a nan ƙashe aka su ƙashen la'asar a rabin wani kenan aya misali bakwai ko takwas dindai na ce wannan shine madogarar ƙara wani abu a cikin raka'a biyu ta ƙarshen azur ko la'asar aka ƙara annabi an ce nan iya ci dole wa biya kamun da dama wani tayi na fiqhu da amma kan sunna kina wannan kullun abu ne wanda yake yau da kullun wannan yayi wannan wannan yayi wannan kaga a ruwaya wani ko za mu ɗauki cewa a lafazin farko na azhur anan kaga da azhur da la'asar wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri kusan karatun daidai akai mun gane kowace raka'a ta azo ta farko ta binta kusan karatun daidai ne amma a duna bukata da an tsawaita karatun farko akan nabi to an ce abin da yake yau da kullum annabi sallallahu alaihi wasallama yayi al'adar tsawaita raka'a farko akan ta biyu to amma wani lokaci yakan daidaita kuma ba lajibin kai magana kenan wani lokaci amma yau da abin da yawan yi ya fi tsawaita raka'a farko akan ta biyu kuma amma an samu yana daidaita karatun farko da na biyu a wani lokaci magana kenan daidai ba matsala ba ce ba mun gana nan ko kenan a takaice wannan ruwaye ya ce na abu sallar kudiri kunna na harus muna kaddara ko lissafa qiyamar rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zuhur wal asr a sallah azud al asr muna kaddarawa yace fa hazarna da mukaddara sai muka lissafa kiyamu tsayawar shi sun raka'atain ulayen a raka'a biyu ta farko min zuru ta azur kaddara kwatamcin alif lam mim tanzil sajda sutta sajda kuma abin da karantawa wa fil ukhrayn a raka'a biyu to nan kamar nan bayanin nake cewa wani zai iya dokan duka a raka'a biyu ne ya karanta sajda shin haka malaman wani magabata irin su sana'ani cikin sabbin salam haka labar samu cikin tawdil hakam ta magana cewa wannan a kowace raka'a ne ka karanta su ta sajada ta azhar misalin abin da ya karanta ne a kowace raka'a yace wa fil ukhrayn alqadam min zalika a raka'a biyu ta karshen azhar kwatamcin rabin abin da aka karanta a sallar azhar kai misali aya 30 ce su ta sajada ya karanta rabin ta a raka'a biyu ta ƙarshe kenan sha biyar kenan ya kasa kenan aya sha biyar a kowace raka'a ta ƙarshen azur a wani lokaci wa fil ulayn min al-asr raka'a biyu al-asr ala qadar al-ukhrayn min zuhur kwatabcin abinda aka karantawa raka'a biyun ƙarshe ta azur a karanta man farko raka'a biyu turkon al-asr kenan rabin abinda aka karanta azur shi karanta al-asr ya ce kuma lukurayeni alhassan da kuma raka'a biyu ta ƙarshen asar rabin abin da aka ranta a farkonta wannan ruwa ta musulun sai wa an suleiman bin yasar qal kana fulan yutidu al-ulayayn min az-zuhr wa yukhaffif al-'asr wa yaqra fi al-maghrib bi qisal mufassal wa fi al-'isha bi wasatihi wa fi as-subh bi tawalihi sunan bin sara ke cewa wani da ku umar bin salama shi ne aka ɓoye sunan iya matsayin masallacin annusar na madina iya limanci kuma sabai suna raye iya yutilu ulayen min zuhur iya tsawaita raka'a biyun horko na azhar wa yukhaffifu al-asara yana gajarta yana sauƙaƙe kanan gajarta karatun sallah ta asr haka ce dabi'a shi wa yaqra'u fil maghrib bi qisar al-mufassal a magariba iya karanta gajeru na mufassal al-mufassal a qur'ani daga hujurat mustika daga dai daga hujurat zuwa karshen qur'ani zuwa nasu muke cewa shakira da mufassal to mufassal kin ne aka raba gida uku aka yi tiwan aka yi wasat aka yi qisar aka yi dogon shi tsakatsakiyan shi da gajeren mufassal za ka yi mana suna da mufassal daga hujurat zuwa karshe saboda wuri ne wanda yake da surorin gajeru ne ba su tsawo da yawa ake suna al-mufassal iya fara daga hujurat zuwa ƙarshen qur'ani to yace anan shi wannan bawan Allah wanda aka boye sunan shi mun ce da ko Umar ibn Salama shi Umar ibn Salama shine aka boye sunan shi shi iya karanta a magariba bi kisal mufassal iya karanta gajeru na mufassal wanne ne gajerun su daga wadduha zuwa ƙarshen qur'ani sune ƙarshen sune gajerun mufassal daga sautar duha zuwa ƙarshen alkur'ani wa fil isha bi wasatihi a isha iya karanta tsakatsakiyar mufassal daga ina ne daga sautar nazi'at zuwa ƙarshen sautar layl daga nazi'at zuwa sautar layl shine tsakatsakiyar mufassal daga nazi'at zuwa ƙarshen sautar layl wa fi subhi kuma a sallar asuba bi tawali mai tsawon ke mai tsawon shine daga sautar hujurat zuwa sautin nabai shine mai tsawon kenan daga hujjata zuwa sautin nabai shine mai tsawon al-mufassal wannan shi wannan limamin a masallacin Madina sahabbai da rai kunja tabi ne haka yake sallar shi to wannan irin wannan sallah ce akan ta ne ya kada maganar fa qala abu huraira radiyallahu anhu sai yake cewa masallatu wara ahadin ashe ba salatin da Rasulullah sallama min hada yace bai yi ba sallah bayan wani wanda ya kwatanta sallah manzon sallama kamar wannan bawan Allah kenan wannan sallah da yake haka manzon Allah ke sallama shi ma sunna ce kenan yayi Abu Hurairah ya mai shaida irin wannan sallah da yake yi haka manzon da Allah ya kokiyanta nan menene fikin wannan malamin Abu Hajar kenan kawo mun karanta irin tsawaita karatu kenan a sallar azhur ake cewa takaitawa al'asar da gajartawa da ake cewa a azhur irin wannan ya tabbata daga manzon da Allah ya ko duk da cewa abin da ya yawan haka yake wani amma misali ta magariba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu wata ran a magariba ya ga sudar araf sudar araf a magariba annabi sallallahu alaihi wasallam wanda nika ce wata mun ta wata ran aka ce ba lai bane ba liman iya jin ƙarin jiki da 'yan bayan a jata kai mashi ka mashi fada a ce ai kasara ce dole kullun kasara ba dole bane ba ba dole bane ana yali kuma sunna ce ba alaihi ba haka amma a ce wata lokaci wata dan wata rana a dan jata don suna ma inkarin a ce kullun kasara za a yi shi ma saba wata sunna ya saba sunna kullun a ce haka za a yi wata rana dan janta magarba kanta na ka ce ba za iya karanta safat iya karanta araf iya karanta dukhan a magarba kuma amma yau da kullum wannan shi tsarin wannan sai daga cikin tun a cikin littafin na malakiya za a ce wata tsawiluwa fi fi zuhur wata kasiruwa fi zuhur wata sutta fi sallah isha an hunan hujjar su malakawa dan hujja da hujja suka yi magana a tsawaita karatu sallah a zuhur a gajarta cikin sauƙaƙa cikin sallar asar a gajarta a magarba a tsakaita sallah ta isha haka suke wani to ai wannan shine maganar tasu wannan shine madogara ta wani abu kenan dai musulunci babu kumci duk abin da kuma zuwa sunna abin da ya wata ra'ayi wannan wata ra'ayi wannan dan dama an kama na dama wannan karantarwa ce ya manzan na sallah ya manzan da Allah ya koya yayi sallah shi ana kin zamu dauki kenan model yanda yake yi mai kokarin yi dan mu samu lada cikakken sallah wannan ruwa ta Imam Nasa'i kuma da hadisi na mai inganta sai وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب bitur kaji kun muttafaqun alai jibril bin mut'im ke cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a magarba iya ga su tur wannan ya wakana jubair iya cikin ma dalilin musulunta ne ya zo madina daga makka tattaunawa wajen kamamu da aka kama a yakin bada a cikin haddana shi ya zo ya tattauna da annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan mas'ala sai aka yi katari ya zo manzana iya sallar magariba iya kanta wattur wa kitabin mustur firakin mashurza iya iyayi ce iyayi iyayi ina ji ina ji har sai da ya kawo iya wajen da ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ardi bal la yuqinun am indama khalaqa rabbik am musatirun iya iya iya da wannan wurin ta hirji ta kada kada kalbi ya tsira hirji zuciya ta kamar ta tashi tsoro kama ne ka aje bala'i ka kahin da kare bala'i sabko mini yace da yazo am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shi mutane da suke taurin kai game da Allah shin wai haka kun suka kansu haka kun suka kansu ba ba kun ba ma da ci shin am kullu min karshen an halice su ne ba aka azurba ba wani mahalici yace amul khaliqun ko ku suka halice suka halittu kai da baka kan gaba kai kan gaba kai tambaye anan kai haka kun suka kanka ba ba ma baka ma da ci to an ka ajar ko maka an kai baka ma da ci to kai kai kanka an guna khalqun na ce yanki hujja ne ga mutum kai dai na kwaje hankali kai dai ba kai kai kanka ka taba ga kun ka ka kanka to wai ga ga zo ga ga kan ga yace ko kuwa su suka halicci samai da kasai kai kada kallon sama kada sama ne kana kallon ta kai ayyuka kanka kanka ma kasa akwai ta haka kasa anan kasa sama wacce suka halitta ko ko su suka mallaki taskoki na arzikin Allah su ba suke so ku suke kan komi tun abun ba ɗaya nan adam na ce annabi sai ya karanta wani aya shi jiban yake da bayan musulunta yace wala hayyin zuciya ta kamanta hutu tsoro kama nan da nan musulunta a nan musulunta bi kuma gida ba a nan yi musulunta sura ɗaya ji Qur'ani karantawa Qur'ani kenan ko ya kama su ce shi yana da mashiriya cewa wallahi shi wannan ruwa akwai da abukai akwai cikin sai musulun ce annabi ya kanta wannan ayan jikon kaman zuciya kaman ta tashi anan annabi ya kare wa kun shi wayi anan imani shi da yazo dan ta da wasu shi anan mutunta ta ya koma gida ya musulmi jibril ibn mut'im to nan me ka saka mana magana a wannan wurin maganar cewa magana ya karanta wa tur cikin magariba kakin an ja kenan ba wasu kullum bane ba za ka karanta algajiyar algajiyar wani da karanta cikin doga amma za karanta a magarbar amma abin da aka yi wani wannan shine amma wata ran aka yi saba da abin da aka saba da kullum dan kace kaman kaida ce kullum haka zai kullum sai gajera zai shine abin da yake wannan wuri wannan ruwaya bukhari ya kata musu na kata shine kace kan jawar musu ke cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit tur naji manzon sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a magriba ya karanta suratul tur muttafaqun alaihi وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر na yaji na abin da mazan yake karanta ce na abin da mai yawa da kullum an yi karanta su yana karanta sutul sajada a farkon raka'a ta farkon asuba suratul insan a raka'a ta biyun asubar juma'a asubar juma'a abin da yau karantawa suratul sajada take karantawa wannan kusan ai mafi yau abin da yayi suratul sajada kaga ta manzo gaskiya an kai sai ka samu abu don ya tabbata sunna da wannan ruwaya bukhari ya kata muslima kawta din dai nan a tanamu ne sauka maka din dai ai aka karanta maka ne yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yaya sallah kina a kowane hali da ya ka mana yayi wannan yayi wannan an yi doguwar an yi gajera an takaita din dai kowanne ya tabbata babu ko wani matsala akan duk wanda aka yi ba ce ka saba sunna illa ce abin da yayi a tanawu kai wannan fataran kai wannan ma da mutum ya rike wani yayi ba ce ya saba sunna dan annabi ya abin da manzala ne yayi ya rike ko gaskiya magana kenan sai yace wa tabarani min hadith ibn mas'ud yudimu zalik wannan magana da muka da muka ta Abu Huraira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta suratul sajada da suratul insan a asbar ranar juma'a a ruwaya ibn mas'ud ruwa tabarani annabi yana dawama kenan suna ce ba dawama ce ba daga abin da ke annabi yana yin kusan kullum shin dawama amma ya tabbata iya karanta wasu ba nan ba amma abin da yawan yi ne وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها ويسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها نعم إيا كاو أسلي حذيفة إيا بعد الأبار سوى وترانا يازو يشغل صلى النبي صلى الله عليه وسلم ba kira shi ne da ya bi shi canzana sai ya buɗe su ta bakara ya ce nake da sa iyayewa zai aya ɗari aya ɗari za a yi iyayewa ya ce muna yi muna yi muna yi da kuma sai wuce ɗari ji to iyayewa ko ɗari biyu za a yi kai dai ya saka ya ga adam kuma ba ɗaya ba zai to sai iyayewa yau duka alama wannan raka duka bakara hayi daga ba ɗaya kusan yi zibiyar rabu annabi shi ne bakara duka shi ne bakara a kaga dewa yace sai bude na sai kuma daga nan kawai dangana shi ni ina gudu in cire matsala kuma shi ga abin kuma abin ya kare shi haka dai ya kuli da shi daga jira ba yace annabi sai jin sai gaba daya ya zo komo shan ali imran sai wajen goma sha daya a raka daya wani awon da wannan ta ce annan kuna komi ke nan kuma tanayi a wata wannan ba ka iya ba da shi wannan wannan sabi da ke sabi da ke jajewa sabi da ke jaje abin da aka yi wa giban labari abin da abin ya kare sai da bai sallah ta wata kwata kumbura kawai shi kumbura nan eh haka nan kun kwata kumbura kana gwada kana gwada alawan dogon tsayuwa kuma bai ce dogon tsayuwa ta halala sallah sai lokaci ga wajen awa nan a sakurin ana tayi kuma a tsaye sai sai aisha ai abin bata sai rasulullahi ya kake ba kanka wahala dauka tana kumbura kana sallah alhali Allah ya gafarta ma abin da kai in ma dole kai zaka ga bangar kan zaka kan kana kana kawata kumbura tana ruwa sai aisha fala kunu abdan shakura aisha ba zan zama to ba mai godiya ba duk godiya ce ke ma Allah shi ya da garanti mun ba mu da garanti ba sai kiwiya fara kiyaye to wannan abun mamakin bai duk wannan karatun da aka yi izi goma sha ɗaya wannan ƙarin magana kenan ba ka zo haka na zuko kun zuwa ta zuwa daga gagawa ba su kuma ce ba kasu na gagawa nan a'a ta ce duk wannan karatun da yake fa ma marata bi ayatu rahama illa wa qafa inda yasa duk in yazo jan ayatu rahama ya da yarki Allah da rahama Allah da addu'a da addu'a duk in yazo ayatu ayatu rahama ya da yarki Allah na wannan rahama in yazo jan azaba wala ta azab wala ta azab illa ta'awuz minha in yazo jan abun abu ina matsari haka aka sallah gaba daya duk wanda sallah gaba daya ga izi sha ɗaya garin addu'o'i wannan to nan abin da malamai ke cewa yanda ya zo ka yi shi ba a samu ba yana haka a sallah farilla iya addu'a cikin karatu a sallah farilla kina a nafila akwai dama kai kana sallar nafila a cikin dare ka zo wani wuri kana da kai addu'a ka roki Allah inda ga wajen roƙo ne da ne matsayi kan matsayi a wajen Allah wannan an samu a nafila ya hakan tabbas kenan aje komai a wurin shi sai to shi an shi an aka ce sunna nan sallallahu alaihi ba a samu ba in ba wata ran wata bai cikin al'ada shi rayu da kullun da sallah kuma ce a rayuwar shi kaɗan aka samu ya rabi gaba da ya bi mun tsawon dare kaɗan aka samu mai yawa kurum iyaye bakin gulgudu yake mun karanta cewa annabi sallallahu alaihi cewa mahi soyo sallah a wajen Allah sallah annabi Dawud to annabi Dawud sallar da yake shi mahi tsawon sallah kuma annabi ya ce shin abudul bashar manzo Allah ya ce annabi Dawud shi da abu da bashar da mutane dan adam kuma mala'iku ba annabi ya ce babu wanda shi yawan ibada annabi Dawud ibada ce dan adam da in ba mala'ika ba annabi ya ce ya kowa adam kai annabi annabi mai shaida sai abu da bashar annabi Dawud shine duk rayuwar shi yau in azumi gobe sha duk rayuwar shi kullum yau azumi gobe shan ruwa shi bashi da wata bashi da wata kullum kurin yau azumi gobe a sha tsoron washi ko shi an mamaki shi aka ce mutane su je sukan dogara da ba abin dogara ba su lalace a mu harkoki suka yawa wallahi harkoki to shi kadiba daular annabi dawud a annabawa an faɗe shi ba ba mai daular irin tashi sarauta da shari'a da yaƙi ga dukiyar amma kuma ya kowa ibadar Allah shagalin gashi nan so da yawa ɗan adam kai da Allah ya ba wadata kai kamata ka ci ribarta to idan dan wa'ala baka zaka huta ba me wanda in Allah baka wadata baka huta ba kai abin da ke me wanda dan da kuma yi ga jin daɗi sai ga Allah wallahi da yawa dan da ko dan da ko jin daɗi dan da ko haka sai ya huce ya da kwasa bane ya huta ya yi bayan ya lau Allah wani bai bacin dare da kyau Allah akwai wanda sai Allah ba shi duki a garin nan wallahi dare bacci asuba ta yi da bindiga nan dai wani kai ne karfi da bindiga Allah Allah da mun tsoro yake nake zaka bi hari diga mu ji kun ko ya wanda hadi ba yana daga taga da bindiga an shi shi da barci ta asuba ta da kowa hutu to ko ko da barci sai ka mu tsawa kan da ba ba ya yawo ba kuma kudi wallahi da to nan duke wannan amana sai na'am ta kenan mutum ne mun tsuwa Allah baka dukiya kai kamata ka shirye bata na shirye bata sai kwarin jihar lahira ita kada ka samu damuwa ka tsaya ga mota mala kai komin ka tunda kana da garanti wani sai wuce ne mun yau ma kai kana kai wata baka wuto ba haka mutane suke ke annabi dawo ya ce hujja ce cewa kai ga ga sarautar ga komi mamma zan je ko ibadar Allah ga ya azumin wani ko annabi ce idan ce ce lafiru lafiru idan laqa annabi ce lafiru idan laqa ga wani halin shi amma shi aka mutu abokan gaba bai gudu bai ja da baya wajen yaƙi a yaƙin sarauci da kuma eh a yaƙin a gaba yake kan da watar da jaluta labarin shi watar da jaluta watar da dawudu jaluta dawudu jaluta dawudu fa'il ke jaluta maful suke jago shine wa anan daga jina mai ja amma ya sa zaka nan dawuda ya kashe jaluta to shi ne malami ne wani masu aka garma garma iya karatu iya fasara kuɗa aka ce malam aka ce wata da jaluta to yi shuru to shi ya kaka wa ya kashe wani wata da dawud jaluta ya yi shuru ta kai muje ɗaya ta ɗaya ta kashe ɗaya muje ɗaya kashe ɗaya kuma ce muje ɗaya kashe ɗaya kuma kuma amma bai kasa bayani waye wanda kashe wata da dawud jaluta ya san ya kashe ɗaya amma kasa gane waye fa'il kis waye mai kisan caye muje ɗaya ta kashe ɗaya kuma malam muje ɗaya kashe ɗaya shi kuma dawo da jalutar kenan anan jalut kafiri ne jalut shugaba ne kafiri ne iya galzabin iya galzabin su iya kafir ya kafa ce ma Allah ya buwaye su lokacin annabi Dawud iya cikin mabiya bai samu sarauta ba a wancan zamanin da aka yaƙi to wannan shine me aka ce talut talut zaman talut ne talut shi ne sarki ba annaba wanda Allah ya nada talut sarki ne Allah ya nome daga Allah kan shi ba kuma kan Allah da iko kuma ba annaba Allah ba amma sarki ne kuma Allah ya dizinye shi eh kun ta basu da bakara labaran wannan wata wata wata wata lal mulku eh talut shi Allah da su tambaya Allah ka ba mu sarki wanda za mu wanda za mu samu jagoranci ko ya ce Allah ce an samu talut shi shi sakin ko suka ce ya za a yi Allah zaman to talut kuma su wasu tambaya sun yi mace matsala sun yi mace matsala sun yi mace matsala bani Isra'il suna cikin matsala suka ce Allah suke roƙon Allah Allah ka aiko mana da sarki mun zamu yaƙi fi sabilillah Allah ba ta ramar kan ya Allah ba ta ramar kan ba ta fi sabilillah Allah ka aiko mana sarki zamu yaƙi fi sabilillah mu yaƙin addinin ka Allah yace to yanzu an sanya muku talut shine shine sakin ku suka ce kaifa yakuna ba kaifa kuna ma ya za ya zama tashi mai mulki akan mu sai ka miya hakima Allah talu a cikin sa bai cikin gidan sarauta bai gadi ba sarauta su suka roki Allah ya ba su sarki jagora wanda za su yaƙi fi sabilillah Allah sai ce ya ba ta dalutu na zaba suka ce Allah ya za a yi dalutu ko so ya za a yi mallake mu alhali ga gidan sarauta a ba dalutu dan talaka mulki Allah ce ni na zabe shi kuma za ku gano ayatul mulki za ku gano alama za a rubuta ku annabin Allah cikin su kuma ga annabin Allah maka shagora yace alama annabi ya wata labari alama ku san cewa Talut zaɓe ne daga Allah ba wajina ba shi annabin nasu sun jima suna neman tabutu Musa akwatin Musa wani ga ciki da ciki tarihin Musa da sandan Musa a ciki wani da akwatin ne suke kwaye suna abu da shi suna kashi suna samu kusa da wajen yaƙi ya ɓace ba za su inda yake suna da masu inda wani akwatin yake sai ya ce alama ku gano da wannan sarki shi ne Allah ya zaɓa mala'iku za su zo a gaban kowa in wani wani mutum kuma ƙura'ani kuma da cikin bakara garin labaran bakara ce ko bakara ne ya ce Allah ce zai aiko da mala'iku za su zo da wannan akwati na Musa da kuke nema a gaban kowa cikinku za a zo da wani akwatin daga sama za a mai kashi a hannun shi haka kai suna an tare a gaban kowa kuna da a fatakun kuna san kuna shu ya zo a gaban kowa kuna aka mai ga akwati a nan tsabi ba ka rigima ba dan talakan Allah ba haka aka ya shiga gaba to a wannan yaki ne shi kenan annabi Dawud iya cikin matasa mabiya masu shahada bismillah lokacin nan kamata sirbil lokacin shi ma sirbil shi ma so shi da kun yaki gurin ba kowa bane ba to hikimar shi wannan jarusin ya goyi su mayaki ne mayaki ne gozo ne yaki shi jalut jalut jalut ba talut ba jalut to a wajen yakin Allah ya ba annabi Dawud nasara shi kashe Jalut shine ta wakatar Dawud Jaluta ken Dawud shi kashe wannan kafirin Jaluta daga nan wata halal mulki gaba da Allah ba to zan ya juye tun daga gurin gurin ga da cikin mu shikenan sai kuma daga baya annabi Dawud ya samu sarauta gaba daya da annabta ga annabta kuma ga jagoranci mai yaki ne a takaice dai annabi Dawud shugaba ne mai daula in ba dan shi ba cikin sarakuna ba mai mulki wanda mulki daula mai girma kuma da ƙarfin mulki kamar annabi Dawud kuma da duk da haka shine mai a cikin bayan Allah ba malaika ba ya kowa yan mutar Allah eh ga sallah kullum ka kullum azumi kuma in dare annabi ce iya kwanci rabin dare ya raya sulusun dare sulusun dare na kullum ya kiyama ta awa hudu akalla awa hudu abinda annabi ya bada ban cewa yana barcin nusufin layl wa ya ƙum su sai kuma wa yana sulusu iya barcin rabin dare ya kyaman lailin sulusun dare kuma ya barci sauran sulusun dare nan gina kim sa da gida a gwamsha biyu aka ce an yi barcin rabin dare awa nawa shidda shidda an yi kyaman lailin sulusun an ciyarkin dare wani sulusun dus kat ko kat na dus shine hudu ne sulusun sha biyu ko kuma sauran ya barci ida ya tashi nan shi mutum ya ga bature ka hanya kawo barci nawa za a turanci a likitance barci na so kamata a fatakata kai barci awa nawa awa takwas ko na ya yi barci awa nawa takwas ne ya yi barci awa shidda ya yi kyawar ta awa hudu kuma ya koya barci awa biyu ya yi ciki awa takwas a cikin dare barci awa hudu takwas yake to kenan to a cikin kenan iya kyamulai awa hudu a cikin dare misali kenan misali ne aka ɗauka to an ce sallar shi kenan ta ce sallah mun ce sallah kenan iyaka ta kololuwa ne to yanzu dai wannan ruwaya ta Huzaifa ta karantar da mu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata sallah fama marrat bi ayatu rahma ba wata aya ta rahma da ta wuce shi illa wa qafa inda yas'al ya tsaya a wajen wannan aya yana roƙon Allah wala ayatu azabin illa ta'awwada minha haka babu wata aya ta azaba da za ta huce ya nemi tsarin Allah daga wannan azaba akhrajahu al-khamsa wa sanu tirmidhi wato hadisi ingantacce ne gurin sai wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida fa amma ruku' fa'azzimu fihi rabb wa amma sujud fajtahidu fihi bid'a fi du'a faqaminun an yustajaba lakum rawahu muslim abdullahi bin abbas ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala kalmar tambihi ta ta shura da kuka hankalin ku ba wa inni nuhit yace ni an hana ni an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan an hana ni in karanta qur'ani a ruku'i ko a sujada an hana ni me za a yi a wannan wurare yace fa amma ruku'u amma a ruku'i fa'azimu fi rabb ku girma ubangiji tasbihi subhana bil azimi ko subhana bil azimi bi amdi wa amma sujud amma sujada fashtahidu fi fashtahidu fi du'a ku yi kokarin kawo ku yi kokarin roƙon Allah a cikin sujada faqaminun an yustajaba lakum kun cancanta kun haƙƙi ne kun cancanta a karɓa muku addu'a ku a cikin sujada wata ruwa ke cewa aqra ma kun amri rabbi sajid inda ba ya kusa ubangiji ya cikin halin sujada kenan sujada wajen kawo bukatu ne to nan da yayin maganar karatun qur'ani wanda shike baka in dai qur'ani ne ba a karantawa a ruku'i ko a sujada ko da aya ce ko da rabanoni ne ana naga ko sanin su su ba su kusa cikin qur'ani ko rabanoni da rabanoni wannan idan ka cikin tayya amma ko da wannan rabon da ake rabanoni ba a cikin sujada ko rukuni wannan zaka akwai ta addu'a cikin ta du'a mustajab aka mai suna du'a mustajab shahara du'a mustajab dan ganin a ciki akwai komai akwai a cikin shi akwai komai a cikin shi da na kwarai da banza a ciki akwai fashe fashe a cikin shi kuma akwai na gigi gaman gaman ne littafi ne wanda ke da garwayi suka ce wakil shinkawa wannan shi hada kasa zalli ta yi da wanda yake akwai komai a samu ka samu addu'a ta kwaje kasan wani ba ta kwaje ba wata ma tushe gaba daya to a ciki ta shahara addu'a wadda ake yi karanta wasu ayatul kursiyu karanta wasu zurori a sujada da kaza samun biyan bukata to ba ta da inganci haka akwai wani wurdi da ake karantawa shi ma shahara ana yawo shi hanyar whatsapp ta da ake yin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin qawa 41 a sujada a yi a sujada bayan an yi a rukuni zai gasa doyi na ke to duk dan uwa a takaice alma malaman hadisi suke cewa duk in zaka ga wata addu'a wata fadala ko sallah kaji an ce an a karanta sura kaza a ruku ko sujada ba ɗaya mai inganci ba ɗaya mai inganci kuma ka sha wahala kaba ka tambayi malami baka wahala duk abin zaka ji an kawo wata sura ta qur'ani ko aya ta qur'ani a sujada ba ta da inganci daga manzon da Allah ya ku sallallahu alaihi wasallam kama kanka wahala akwai abu da yawa suka tsara na aura da na lakani da na addu'o'i to ba mu inganci da haka kenan kamar yadda yake cikin manhaji shar'iyya na salim ta dan haka ko da aya ko da rabbana a abu da adda ce ka karanta su da ko ruku'i abu ɗaya ne malamai ke cewa akwai addu'a tana kusa da siga ta Qur'ani amma ba cikin Qur'ani akwai ai mun sa akwai cikin Qur'ani rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ويقول عذاب نربو to kan bacin da akwai hadisi ya kawo alama atina fi duniya hasana zuwa karshe to shi ta wannan ta sa ba ba kan Qur'ani duk da kusan ɗaya ne amma ba cikin Qur'ani to wannan ta zo a sunna to irin karanta ita wannan alama atina fi duniya hasana ita ya halatta ba cikin ba cikin ayat Qur'ani ta kama ne da ita amma inda rabbana ce Qur'ani ce amma Allah ma ta fitun hasana wannan kana iya yi a cikin sujada a take cikin kana iya ta a sujada ba ana ba amma qur'ani kurin a karanta a wuri daban ba ana ba a cikin tahiyya kai ko amma da a sujada ko rukuyi to rubuta cewa akwai khususiya da manzo Allah ta an hana ni ko da wata Abu Huraira tanhani khalili annaka qur'ani ke a sujada Abu Huraira ke cewa masoyi na hana ni annaka qur'ani ke a sujada annabi yana karanta qur'ani a rukuyi ko sujada ke zama ne cewa khususiyar da annabi ko ruwa ta Abu Huraira tunhani khalili masoyi da yana ne an aka Qur'ani rake na sujudan an kanta Qur'ani a rukui ko sujuda muta inganta kenan dai kurin karatun Qur'ani yin shi a wani daban amma a rukui ko sujuda annabi an hana ya hana kowa kuma shi ma hana shi kenan kurin he tasbihi amma ko nan da fadalar muhimmancin addu'a a cikin sujada o shi nan rikici da ake yi na addu'a ba sai ake da liman to ko da liman iya san addu'a ga mamun shi kuma kowa ma ga wurin da yake da riba ai a nan ma ga shi ne sujada ce wuri da kuma ba ya ta karshe ba dukkan su da kuma sai wasu a su ba ya ga ya su ya zo ko sujada ta karshe a dukkan sujada ta sallah kana da dama kayi addu'a kuma wurin addu'a ne ko da sujada illa nan kamar cece kai karshe amma dai ba dokan sunnar tsawaita sujada karshe ayi addu'a kowace wuri da istijabar addu'a kayi addu'a ka kai liman ne mamu ne to nan shi yace wurin da ya ko ina istijabar addu'a nan da saka da cikin rigima ya ga sallah kana ta ka ba mutane wahala kuma ka saba sunna bayan sallah shi annabi ga wurin suke da istijabar addu'a kai a wannan wurin kun ba an ce ba dole bane boyi liman dan akwai ruwaya ta shafi kawa ta cewa faman an makawan fasar musu bidu'a tafakar kanahum wai wanda yawa mutanen limanci ya kiba da ya addu'a tashi shi kadai ya halarci mamun shi sannan ruwa bata inganta ba ba wani shi ingantin ta ta saba ruwayoyi ingantattu manzala yana addu'a lamun la sa'alu ka kaza lamun fa'alik Allah kaman kaza zan yi addu'a cewa liman ya addu'a karan kanshi ha'inci ne bai inganta ba kuma ya saba sunna manzala yana addu'a tashi abin da shi shi kadai a sallah tsallan hayi da kai kai man ga wurin yin ga cikin sujada ga cikin tayya kuma tayya ko ce ko adda ko ce ko adda tayya Allah taimake mu kenan dai kenan an mana umarnin fadalai kokarin kawo bukatu a cikin sujada yace yin hakan yin addu'a a cikin sujada fa qaminun an yusjal kun tantanta a karba muku addu'a ku a sujada kaga wannan nake da garanti وأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji da godiya gare ka Allah gafarta mun an ce manzana ya wannan addu'a ina ƙarshen rayuwar shi wannan an ce annabi iya tawilin iya aiki da faɗar Allah subhanahu wata'ala idza jaa nasrul fata zuwa ƙarshen fatabi hannu ka tsibir ko no kan tawaba ko wannan umarni Allah fasabi hannu baka kai tasbi da gwajin umarnin ka wannan umarni Allah fasabi hannu baka shine annabi yake tawilin wannan tasbihi da yake yin ya tasbihi ya takbiri a wannan wurin dan ƙarshen rayuwar shi an ce idan kaga ana shiga addinin afwajan jama'a jama'a kenan lokaci yayi an kaga wannan abun fasabi bi hamdar baka kai tasbihi kai tasbihi da gudun ubangijin ka wastaghfiru ka da magafara ubangijin ka tunan kan tawa Allah mai gawara ne kenan wannan ta zo ta ba da labari lokaci yayi da kaga haka kaga wannan alama na zawo addini ko jama'a jama'a suna zawo to lokaci yayi sai sai sai Abdullah bin Abbas cewa shine cikin sahabbai wanda na ga lokacin ya ko to na ganin da kamata mu tsaya insha Allah Allah kai wanda sun gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh